الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa rayuwarmu ta kuma iso wannan lokaci a wannan rana mai albarka ranar juma'a daren asabat da muke haduwa domin jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan hali muna karatu cikin littafin raddul ashani ila ma'anil qur'an na shek abubakar muhammad gumi rahimahullah muna cikin suratul araf mun tsaya aya ta 84 za mu tashi wadda ke biye da ita insha Allah muna roƙon Allah ya mana muwafaka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
to ana kawo kisoshi ne na waɗansu al'ummomi waɗanda aka jeranta su mala ya ce wa safhatul akhira min hadhan naqdi shafi na ƙarshe a wannan salo qadiyatu madyana ma'a shu'aib abinda ya wakana a madyana tare da shu'aib fa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa ila madiyana akhahum shu'aiba kuma zuwa ga madiyana mun aika dan uwansu shu'aibu ina shu'aib Muhammad ibn Kathir yace su waɗannan mutanen madiyana hum ashabul aika yace su ne ashabul aika to da waɗansu al-mufassirun sun ce aike ne guda biyu an aike shi shi shu'aibu wajen ashabul aika sannan kuma ka aike zuwa madiyana amma ibnu kathir ya ce a duka abu ɗaya ne madiyana qabilatun summu bismi abihim madiyana sunan kabila ne an ambace su da sunan babansu a wani kaulin kenan wasu kuma sun ce ba sunan kabila bane sunan gari ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul qasas walamma walamma warada ma a madyana wa wajada alaihim ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tafuzan to nan kaga sunan gari ne ake nufi don haka yana daukan suna ne na gari a wani waje kuma yana daukan sunan kabila wallahu ta'ala a'lam imma kabila ce suka kafa garin su imma garin ne ya dauki sunan kabila to dai Allah ta'ala ya ce ya aiki shu'aibu zuwa ga madiyana nan ma ne ya ce sunan kabila ne an ambace su da sunan babansu madiyana ibn ibrahim al-khalil amma qur'ani ya ambata mana annabi ibrahim ya haifi yaya biyu ne isma'il da ishaq su ne wanda suka tabbata cewa yaya ne na annabi ibrahim saura kuma jikanunsa wala Allah wannan yana daga cikin silsila isra'iliyat wallahu ta'ala a'lam yace wa shu'aibun mika'il ibn yashjar ibn madyan ibn ibrahim al-khalil an ce shu'aib sunansa mika'il dan yashjar dan madyan dan ibrahim fa huwa akhuhum fi nasabi an ce shi dan uwansu ne cikin nasaba kenan dangantaka ce ta hada shi da mutanen madiyana amma dai Allah ya ambata ya ce akhahum kuma gashi ya ce qala ya qaumi kaji kenan mutanen sa ne in ma nasaba ce ta hada su nasaba ba dama a ita ce asali qala ya ce ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu ya ku mutane na a'budu Allah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bautawa da cancanta face shi wannan da ita ce kalmatul ikhlas dukkan manzanni da Allah ta'ala ya aiko zuwa ga mutane kowa yana zuwa da ginshikin saƙonsa shine wannan kalmatul ikhlas kalmatul tauhid ba abin bautawa cancanta sai Allah shari'o'i su ne suke bambanta nau'in saƙon da aka aiki manzo da shi zuwa ga mutanensa yadda za su gudanar da zamantakewarsu da kuma wani saƙo da aka keɓance su da shi to wannan shi ne ke bambanta tsakanin al'umma zuwa ga al'umma gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya musu wa'azi a kayi wanda suka ɗabi'antu da shi to nan dai shi ma ya nanata abin da annabawan baya suka nanata ya ƙauni abudullah malakum min ilahin ghairu ya mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta da cancanta face shi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum lalle hujja ta zo muku daga wajen ubangijin wato an aiko muku da mu'jizozi ala sidiki da suke tabbatar da cewa shi annabi shu'aib sakon da ya zo gaskiya ne daga Allah walam tubayyan tilkal mu'jiza fil qur'an amma ba a bayyana wace mu'jiza ce a alqur'ani ba kamar yadda sauran an ambaci waɗansu daga cikin nau'o'i wanda suka je da shi misali kamar wanda aka gama bayani akai salih an ba shi naqa naqatu salih illa annal inzara alamul mu'jiza sai dai shi kansa gargadin ai shi ne ginshiki na mu'jiza din wato babu wata mu'jiza wanda ta wuce shi gargadin da aka ce da shi ya zama kamar shi ne alamin kenan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babbar mu'jiza da aka bai shine alqur'ani wanda yake tattare da shari'ar Allah da gargadi to ya je musu da wannan hujja bayyananniya kana kuma ya je musu da wa'azi domin gyaran ɗabi'a fa'aful kaila wal mizana kullum waɗannan abubuwa guda biyu haka suke tafiya da tauhidi da husnul khuluq ba sa bambanta mutum ya tsaya akan aqida kawai amma kuma dabi'unsa ba shi da kyau to wannan fa ya bar wani ginshiki a cikin musulunci babu kamala kamar yadda mutum dabi'unsa kuma suka kyautata amma ba shi da aqida to wannan shi ma ya samu tasgaro dole waɗannan ababe biyu tare suke shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi ma akan menene imani sai ce husnul khuluq domin a nuna maka waɗannan ababen agwama suke tare suke tafiya ba a raba ɗaya da ɗaya shi ya saka annabawan kullum in sun zo musu da sakon tauhidi sai a biye kuma da wani abu na gyara ɗabi'a kaga mutanen annabi ludu suna aikin banza alfasha suke sai aka ce to ku gyara ɗabi'ar ku ku daina wannan eh kaga waɗannan su kuma suna yin ƙwangi a cikin hidimar kasuwa mummunar ɗabi'a ce cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba sai aka ce to kuma ku daina wannan ku wadatu da abin da Allah ta'ala ya baku komin karancin sa to kaga wannan shi ma kyakkyawar ɗabi'a ce abokiyar tafiya ce ta imani don haka yace musu auful kaila wal mizana ku cika alkail ma'auni wal mizana da ma'auni shi bahaushe da alkail da almizan duk ma'auni yake ce masa eh ma'auni ne ko ba haka ba to amma kaga shi alkail wato in an ce alkail almakilu kenan abinda ake aunawa wanda za a saka shi da mudu ko da buhu ko da da namudin nabi ko da kofi ko da tafin hannu to wannan shine ko ƙwarya to wannan shine abin da za a ce abin nan abin nan abin nan alkail shi ku almizan au nauyi ake ake gwadawa da mizan nauyi kamar sikeli eh to shine sikeli ma ai ba Hausa bane ina sikel ne turanci ne ai eh ko da yake ya zama Hausan ai dama da haka ake gina yare sikeli kawai Hausa ne fa auful kail wal mizana Allah ta'ala ya ce annabi shu'aibu yake musu wa'azi ku cika ma'auni kuma ku cika sikeli wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rika yi wa mutane kwange kar ku rika tauye musu kayayyakin su abinda za a saya ko wanda za a sayar kada ku tauye musu don haka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku dinga yin barna a bankasa bil kufr wal ma'asi kuna kafirci kuma kuna sako to kar ku yi barna a ban ƙasa ba da islahiha bayan gyaruwarta ƙasa ta zan ta gyaru tauhidin Allah ya bazu to kuma sai a zo a kawo wata mummunar ɗabi'a ko kuma ɓata wa mutane aƙidarsu to wannan barna ne don haka annabi shu'aibu ya ce kada ku yi domin tabbas a wajen shirka akwai ɓata zamantakewan al'umma da ɓata abin da aka gyara kamar yadda yake a wajen tauye wa mutane haƙoƙinsu in za a yi cinikayya da su ko za a yi mu'amala da su aka tauye musu ba a cika musu ba ko kuma su sai a ɗebi sama da abin da ya kamata a ɗiba a cikin abin da za su bada wannan shi ma duka zalunci ne barna ne a ban ƙasa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi kashedi mai tsanani aka yi alƙawarin wuta ga duk waɗanda suke tatafif Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun bone ya tambata ga masu tauyewa wanda suke yin kwange alladhina idza talu 'ala an-nas yastawfun idan su ne za su auna akan mutane sai su cika ma'ana yin su ne suke da bukatan haƙoƙin su to za su cika wa idza kaluhum aw wazanuhum amma in su ne za su aunar musu ko za su sanya musu askeli yukhsirun sai su tauye musu mana su in za su nema suna so a cika musu nasu haƙƙi amma in su za su bada to sai su tauye wa mutane haƙƙoƙi irin wannan mummunan aiki ne shi yasa Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim waɗannan ba sa tsammanin ba sai tabbacin cewa za a tashe su ne a wani wuni mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ran da ubangiji zai tsayi da yin hisabi wato ga mutane to kaga shine annabi shu'aib alaihi salam yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ashe irin wannan aiki barna ne a ban kasa Allah ta'ala baya so wanda shi zai nemi haƙoƙinsa yana so a cika mar amma wajen ba da haƙoƙi a waɗansu nan kuma zai tawaye musu kada abin ya tsaya kawai a mudu da sikeri da abin da ya kama da haka duk wani abu da yake da wannan ma'ana wajibi ne mutum ya cika shi kamar yadda ya kamata kai in kana bukatan haƙƙi a wajen waɗansu to kana san a cika maka haƙƙinka baka so a zalunce ka baka so a zalunce ka a dukiyarka baka so a zalunce ka a mutuncinka baka so a zalunce ka a jininka to kai ma in zaka mu'amalanci mutane kada ka zalunce su a waɗannan abubuwa guda uku idan kai haka to ka ka tauye kai ma kai barna a ban kasa daidai mutum yake da wanda in zai auna sai ya cika amma in zai aunar kuma sai ya tauye ma'ana shi yana son haƙoƙi a cika mar baya ɗaga kafa amma idan waɗansu ne haƙoƙin wasu nan kuma ba zai cika ba to kaga wannan mummunan abu ne barna ce a ban ƙasa wajibi ne shi suka Allah maɗaukaki ya yi umarni da adalci eh wato al'adala shine wazu al'umuri ala mawdi'ihi wato a aza abubuwa a guraben su kamar yadda shari'a ta aza wannan duk yana da wannan fafaɗar ma'ana to yake musu wa'azi cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa a cikin kasa bayan gyaruwarta ai bi ba'ath rusul bayan Allah ta'ala ya aiko manzanni sun gyara al'umma wani kuma yazo iyo cushe wallahi duk wanda ya kaga wani abu na bid'a shi ya saka musiba take kansa duk aka ce man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah me yasa aka sanya masa wannan saboda manzanni sun kawo shiriya ana tafiya ala tariqatin wadihatin gharwa wani kuma sai zo sai cusa wa mutane abinda zai bata musu addinin su domin bid'a bata tsaya akan wanda ya kaga ba tana halakar da al'umma ta sabbaba musu samun mummunan matsayi a kiyama ta sabbaba musu rushewar addini ta sabbaba musu fadawa cikin azabar Allah saboda da yawa suna yin bid'a sun tsammaci bid'a gaskiya ce domin an tallata musu a matsayin abu ne mai kyau sai suka rika to kaga an cuce su shi wanda ya aiwatar ya cutar da kansa ya cutar da wasu kuma abin yayi ta tafiya yana siraya dalilin da ya saka kenan aka ce falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama saboda barnarsa ta yi yawa bata tsaya iya karan kansa kawai ba ta yaɗu cikin al'umma to kaga wannan shi saka yake kashedi ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa ku bata kasa fa bayan gyara ta kar ku bata ta bayan an gyara ta duk wani abu na alheri shi ake so mutum ya ci gaba da wanzarwa alheri kuma ana samun sa ne a karkashin koyarwa ta manzanni tsaya a iyanan qul amantu billahi thumma istaqim kace na yi imani da Allah tsaya kuma a iyana babu tsallake iyaka babu kuma kwange kuntum mu'minin yin haka shi ya fi muku alheri in har kun kasance mu'minai ai lokaci yana kiran su ne shi yasa nan mala yace muridul iman in har kun kasance kuna nufin yin imani da Allah to abin da ya faɗa muku nan shine alheri menene abin da ya faɗa ya faɗa musu tauhidi kuma ya faɗa musu akhlaq da gyara abin da Allah ta'ala ya gyara tsayawa akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara. To kaga ya ce, Zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin. Yanzu can ya ce, Wala tabakhasun nasa ashiya ahum. Wala tabakhasun nasa ashiya ahum. Ya ce, Fa'auful kaila wal mizana, wala tabakhasun nasa ashiya ahum. ya yi musu umarni ya musu hani me yake sanyawa a tauye wa mutane haƙoƙinsu na dukiya tun da su mutanen annabi shu'aib mutanen madiyana 'yan kasuwa ne suna kasuwanci shi ma annabi shu'aibun ɗan kasuwa ne eh shi ma ɗan kasuwa ne har ma yake ambata musu cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ba ina nufin ni na saba muku akan abin da na hana ku bane na ce kar ku tauye ni kuma je in tauye me asalin makasudin da yake sanyawa a tauye mudu a mutane a tauye musu haƙoƙi misali yanzu aka ga algus ya shiga cikin nau'o'in kasuwa da yawa littafi ne irin wanda ake ce masa jota ɗin nan jota ko sai na gani sai aka rubuta 70 sheets ni kuma sai in zauna sai na kirga da na kirga sai na samu ina tsamman goma sha uku amma a rubuce gashi an saka 70 sheets amma goma sha uku ne a ciki to kaga wannan kwange ne ko wala tabkhasun nasa ashiya'ahu an rubuta a jiki baro baro gashi an rubuta to kaga abin da yake kawo irin wannan abin da ke kawo irin wannan yawanci neman kuɗi da yawa ne ko ba haka ba a samu riba haka suke cewa riba in court eh a samu riba da yawa to shi saka ake wa mutane kwange za a je mutane sun saba da yadi shadda an saba da shadda ana saida ta kaza mutane sun ga kwalitinta ga sunan kamfanin yanzu kuma wani sai ya je sai ya iyo oda da irin wannan sunan kamfanin amma an rage quality sai ce har ma ba genin ake haka aka faɗa mana cewa suna ba genin a ce aminta kaza shikenan sai a masa irin haka to kaga wannan duk yana daga cikin irin wannan tauyewa wala tabkhasu nasa ashiya'ahum duka wannan ana yin sa ne ba dan kome ba sai dan a sami riba da yawa ai shine ko a samu riba da yawa dukiya ta taru da yawa to shi suka a cikin can cikin suratul hud annabi shu'aibu sai yake ce musu baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaikum bi aziz ku sani baqiya dan abin da ya rage muku kadan na riba da kuka samu wanda Allah ya ba ku ita tafi muku alheri in har da gaske kuke ku masu imani wato ne yana nuna musu yawa na tarawa ba shine albarka ba idan mutum ya yi ƙwange don ya samu kuɗi da wa eh zai samu kuma idan ana kirgawa za a ce wani ya fi kowa oda a kasuwan nan kayansa duka ba wanda yake oda irin tasa yana da dukiya yana da kaza yana da kaza amma sai ta zama to maslubatul baraka ba albarka a ciki ba za a bar shi ya mora ba ko ba ta da albarka kuma ranar alkiyama wannan zunubin yana na a kansa amma sai kaga wanda yake bin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya yadda ya ci halal ɗinsa to sai Allah ya sanya albarka a ciki za ta masa ɗawainiya irin wadda shi wancan mai kuɗin dukiyarsa ba za ta marba domin ba zai iya samun damar morarta ba in ma ya more ta wani lokaci sai Allah ya jefa masa annoba da asara a ciki mummuna shi kuma wannan kullum Allah ta'ala sai ya tsare masa dukiyarsa kuma ya samu kana'a to shi saka nan ma yake ce muku wato zalikum khairul lakum ana yana musu ishara ku tsaya a ɗan kaɗan da za ku samu kada ku yi wa mutane ƙwangi a cikin dukiyarsu idan za ku yi cinikayya khairun lakum shi ya fi muku alheri in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun kada kuma ku zauna a kowace kan hanya saboda su suna kan tafarki mutane na yawan biyowa ta wajen garinsu to kar ku zauna akan hanya tu'idun kuna tsoratar da mutane ai tukhifuna an-nasa bi akhdhi thiyabihim kuna tsoratar da mutane wajen kwace musu tufafin su awil max ko kuna sanya musu haraji ai abdariba minhu kuna sanya musu dole sai sun ba ku wani ju'li kafin su wuce a sanya musu kaman toll gate suke sawa duk wanda zai wuce sai ya bada kuɗi in ba haka ba za su tsorata shi za su ce to ba za ka ce waje kara lafiya ba ka ga barayi da suke kaza da kaza da kaza mu muke tare su in muku bayar ba kun shiga uku mutane sai su zo sai su ta bayarwa to duk suna irin wannan muguwar ɗabi'a ɓacewa mutane kanu qutta'ut tariq sun kasance yan fashi ne su tsoratar da mutane su kwace kayan su wa ru'asa yadribuna ad-dara'iba 'ala ad-du'afa shugabanni kuma sai suna sanya haraji akan masu rauni dan kara maka haraji ba a tsayana maka kowane kome ba an yi removing subsidy saboda wai an ce ana kashe kudin banza za a yi warware sai a tara kudin sai a mika wa gwamnoni sai abin da suka ga dama kuma sannan yanzu an tsara muku wani haraji ba mu sanya za a kare bayan an shiga 2026 wani haraji da za a dinga yi wa mutane Allah ubangiji ya kawo mana sauki a kasar nan tamu shugabanni sun zama kwakwalwarsu ba ta tafiya daidai ba abin da ya dame su dangane da maslahar al'ummarsu sai sa gaban su gaba su kuɗi kawai suke hange to me za su yi da shi kuɗin ana nema ne don maslahar al'umma a sawa mutane yanzu ma harajin ana ta biyan sa ko ana biyan haraji to yanzu haraji yana nan a gaba Allah da gaske daga abin da alƙaluma na labarai suke nunawa harajin yana nan daga January 2026 eh ba mu sanya za a kare da wannan musiba ba Allah ya mana maganinta ka gani mutane sun zama 'yan fashi shugabanni suna bugawa mutane haraji shi ne abinda mutane annabi shu'aibu suke yi yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna kar ku zo na kowane hanya da mutane ke bi kuna tsoratar da su wa tasudduna an sabilillah kuma kuna kautar da mutane daga hanyar Allah wato daga addinin Allah ba sa so abi addini wallahi duk waɗanda suka sa barna ita ce abin da take ba su sha'awa to ba za ka taɓa ga kuma suna son su ga ana addini ba su ba za su yi ba ko ba sa so su ga wani yana yi matsalan fa wanda yake kin bin Allah kenan shi ba zai bi ba kuma in ya ga wanda yake bin Allah so yake ya cutar da shi wai ya hana shi bin Allah duk mai laifi so yake ga waɗansu ma suna laifi wajen saboda a narke a zama daidai amma in shi yake laifi ya ga ko mutane duk ba sa yi to zai dinga jin yana tsarguwa to shi saka masu laifi shedan yake ingiza su kullum sha'awa suke su ga wani ma ya bauɗe musamman daga cikin mutanen kirki su ga wani yayi wani abu nan. kun gani wato dan aga ba su kadai bane to haka tabi'ar dama take Allah ka shirar da mu wata sudduna an sabilillah kuma kuna kangewa daga tafarkin Allah kuna hana mutane kenan man amana wanda ya imani bai tawa'idukum iyyahu bil qatl kuna masa wa'adin cewa za ku kashe shi in bai daina imani ba wata bagunaha aiwaja kuna bi datta ma ta zamanto karkatatta ai mu'awwajatan kuna bi dan hanyar Allah dan ta zanta baude ba kwa so ku ga sunna sak wallahi wallahi idan ana bin sunna sak baka gani ba yanzu a da lokacin da mutane suke da iya bakin kokarin imtisali duk da a lokacin akwai tashaddudi wajen jama'a ana tashaddudi wasu abubuwan ba haka suke ba saboda karancin karatu sai aka kai su matsayin da ba haka matsayin yake ba to amma mutane suna iya bakin kokarin su wajen istikama duk abin da suka karanta aka ce musu wannan haka tafarki yake za ga mutane sun tsaya kyam kuma an fi su a lokacin amma yanzu da aka narke yawanci ba ka iya ganewa tsakanin wancan da wancan ba ga an narke ba ba ga mutane ana runguman kowa ba yanzu ba ce wancan a koma tashaddudin ba eh abin da yake dalili shine za a rika bi to amma kyakkyawan ɗabi'a da ake a lokacin na samun istikama me yasa yanzu aka yi watsi da ita a daɗin za ga ana nuna ukhuwa Allah ji kan malam kabiru wallahi ban mantawa mun je mu wa'azi za a bude masallacin hanwa a zariya mana abubakar gumi ne ya je bude a 1987 an yi wa'azin kasa da muka zo mu mana ya saya mana nama balangu muka zo na mu uku ban iya cina waye na uku wani ya so zai wuce ustaz kaman ya mushi ma da gemunsa matashi ya ce assalamu alaikum muka ce wa alaikum assalam sai ya duba gaban mu ya ga da nama da yawa aje kawai sai ya zo shi sai ya tsuguna eh sai muka matsa masa bismillah bismillah a tun da ma'an sa mali ce a to tun da su sallama ya ce a shi kenan ba a jin kome eh ba a jin kome Allah gafarta mana to annabi shu'aibu yace wankuru id kuntum qalilan fakaththarakum ku tuna a lokacin da kuka kasance ‘yan kaɗan fakafarakun kuma Allah ta'ala ya yawaita ku, da su ‘yan kaɗan ne, ka san yawa ma ni'ima ne, lokacin da kuke ku ‘yan tsurut ba za ku ji daɗi ba, amma lokacin da kuka gan kuna da yawa, to za ku ji daɗi. Sabon annabi sallallahu Alaihi wasallama lokacin farkon musulunci a makka ba ɓuya suke ba, gidan daru arkam ibn abir arkam, amma a makkan ma da suka yawa ba fitowa suka yi ba. ai sun ji daɗi yanzu ba mu kaɗai muna ɗan muna ɗan dama kuma an samu ƴaƴan dangi waɗanda ake tsoron dangin su sun shigo to shine ya tuna musu wannan ni'ima ku tuna in kuntum qalilan lokacin da kuke kaɗan fa kaffarakum sai Allah ta'ala ya yawaita ku wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku duba yaya ne ne akiba ƙarshen mabarnata ya kasance qablakum a gabaninku kar ku yi aiki irin nasu bitakdhibihim rusulahum yadda suka karanta manzanninsu ai akhiru amrihim alhalak karshen al'amarinsu ya zamanto halaka ne to fa tabiru ku lura da su ku riƙi izina watta'izu ku wa'aztu kar ku aikata abin da suka yi ballantana abin da ya same su ko ma ya same ku na'am
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الهاكمين
Allah ta'ala ya ce wa in kana qa'ifatun minkum amanu annabi shu'aib yana faɗa musu ko da ku ya kasance wani bangare a cikin ku sun yi imani billazi ursiltu bihi da abin da aka aiko ni da shi wa da'ifatul lam tu'minu wani bangare kuma ba su yi imani da shi ba fasbiru to ku yi hakuri hatta ya hukuma Allahu bainana har Allah madaukaki ya hukunci a tsakaninku wa bainakum da tsakaninku ma'ana mu da muka yi imani da ku da kuka kin yi imani bi inja'il muhiqqi Allah zai tsayar da mai gaskiya wa ihlakil mubtili Allah zai halakar da mabarnaci wa huwa khairul hakimin kuma Allah shine mafi alherin masu hukunci ai a adaluhu ba wanda yake Allah adalci wannan wa huwa khairul hakimin ko mika ko a ce ahkamul hakimin annabawa sun ambaci haka kamar yadda ayoyi a ƙasa suka nuna ishara cikin suratu hud annabi nuhu ya ce wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al sai ce wa anta ahkamul hakimi ma'ana ai hukuncin Allah subhanahu wata'ala ba a tsallaka shi duk abin da Allah ya hukunta shi ne daidai eh abin da Allah ya hukunta shi ne daidai shi saka ake ganin kamala da cikar imani har yake samun ta goma shi a wajen Ubangijinsa da tukwici na gidan aljanna wanda Allah maɗaukaki ya amshe masa ɗa musamman ɗa ƙarami kuma lokacin da labarin ya riske shi da ya yi istirja'i kuma sai ce alhamdulillah wannan ya kai gayar yadda ne wajen cewa duk hukuncin da Allah ya yi daidai ne Allah shi ne mafi alherin masu hukunci duk hukuncin Allah daidai ne kuma alheri shi wanda yake mumini kullum yana kaiwa wannan matsayin ne shi ya saka idan musiba ta same shi godiya yake ga Allah idan abin da ake sha'awa ne ya same shi godiya yake ma Allah haka lamarin yake kaga ne mutum a ɗauke masa ɗa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka ɗauke wa mutum ɗansa ƙarami Allah zai tambayi mala'iku kuka ɗauke farin ciki abin ƙaunar bawana me bawana ya faɗa da haka ta faru ce ya rabbi iskarja wa hamadaka istirja'i sai gode maka to sai Allah ta'ala ya ambata musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata zai giya masa ya ce to ku shaida na gina ma bawa na gida a aljanna kuma na sa masa suna gidan godiya eh wa samaituhu baitul hamd saboda bawa fa ya kai matsayi ne na shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan abu ya same shi mai daɗi yakan ce alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat idan abu marar daɗi ya samu annabi sai ce alhamdulillah ala kulli hal da'iman annabi sallallahu alaihi wasallam godiya yake ga ubangiji sa a kowane bangare to kaga wannan shine abin da suke ambatawa wa huwa khairul hakimin ko a ce wa anta ahkamul hakimin Allah ya samu dace ai a adaluhum ke sai Allah ya ce
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالهك وأنت خير الفاتحين
duk da wannan wa'azi da tausasawa babu kaushi da rarashi da lalama da annabi shu'aib yayi wa'azi a mutanansa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi manyan mutane waɗanda suka yi girman kai daga cikin jama'arsa sai suka ce ai istakbaru anil iman sun yi girman kai gabarin imani لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا lalle ya kai shu'aibu za mu kore ka da waɗanda sun kai imani tare da kai daga alƙaryarmu ita ce madiyana za mu kore ka ba mu ba kai za mu fafare ka kabar garin au ko kuma in kana so ka zauna a garin da mu zauna lafiya لتعودن في ملتنا كداوز الدين أي ترجعن في ملتنا أي ديننا وقلبوا في الخطاب الجمع على الواحد سيرا جاير da jam'i wajen magana akan abu guda ɗaya. la'anna shu'aiban lam yakun fi millatihim qattu kuma annabi shu'aib bai taba kasancewa kan addinin su wasu malaman tafsirin ma cewa suka ce aula ta'udunna fi millatina nan khidabi ne suka yi ba ga shi annabi shu'aibu ba sanye ne ga sauran jama'ar da suka yi imani da shi amma shi annabi shu'aibu dama bai taba bin tafarkin su ba ai manzan ne dama Allah ta'ala yana kintsa su ne preparing din su ga manzanci shi yasa ka su manzanni ba wai tubabbu bane dama su sun san shari'a eh sun san shirya a haka Allah yake yin su sai dai ma'ana akan shirya suke nake nufi sai dai ba su iya gane ta ba wacce ce ita gata ba su iya gane ta amma sun san shirya kuma yana kimsa a jikinsu an shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wajadaka ballan fahada wato Allah subhanahu wa ta'ala ya taddaka baka gane a ina ne asalin sako yake ba, saboda ba aiko maka ba, sai Allah ya nusar da kai baka sakon. Kuma kaga hadithin da Bukhari ya kawo cikin kitabu Badi'il Wahayi, hadithin Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda. Farkon yadda ake prepare ɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama haka aka sanya masa. Kaga tukunna tun farko yana karami aka ce da rabon shaidan a jikinsa malaika zo ya tsaka jirginsa ko ɗabi'unsa sai suka zama ya bambanta da sauran yara tun yana kuruciya yana karamin yaro sai ɗabi'un suka bambanta da saura sai ya tashi da wata irin ɗabi'a kyakkyawa bai taba duk wani abu da ka sani mummuna a bai taba yi ba tun a da Allah ya tsara shi a haka kuma sai ya sanya masa kyama na abin da ake yi na shirka baya so shi ne wajadka ballan fahada ya san wannan ɗin ba daidai ba ne amma ina shirya take ba nuna masa ba tukun me zan yi ba nuna mar ba amma ya san wannan ɗin dai ba shi ba ne ba haka abin yake ba dalilin da yasa kenan aka sanya masa alkhulu takhalli din nan annabi sai yayi guziri wani lokaci sama da wata yake koye wata biyu baya cikin makka ya ɗauki ɗan abin da zai gurgura na abinci ya tafi kogon hira ya je shi zauna a wajen saboda baya son kowa macalar da ake a cikin makka musamman in an zo musimul hajji sauran mushrikai na zuwa ga aikin da suke na shirka annabi sai tare gaba ɗaya ba shi ba makka sai ya koma can kogon hira abin da ake yi ba daidai bane baya son gani ma sallallahu alaihi wasallam to kaga da masu annabawa Allah subhanahu wata'ala yana ɗora su a kayan turba wannan sai suka masa kashe da za mu kore ka a garinmu ko kuma ka dawo kan addinin haka dabi'a annabi Ibrahim ma ba haka baban sa ya faɗa ba aragibun anta an alihatina ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka ai haka sai haka haka lamarin yake wahjurni maliya qala sai annabi shu'aib ya ba su ansa da salon irin uslubin da suka suka masa magana yace awalau kunna karihi ko da mun kasance ba ma so istifhamin inkarin ne ko da mun kasance ba ma san addinin naku sai ku ce dole sai kun sama ciki sai ku ce sai mun bi addinin naku to ai ko da mun kasance ba ma so tambaya ce amma tabbatarwa ce yana inkari ne cewa addinin naku ba ma san sa kuma ba ma so mu koma addinin naku su ma mabiyan ba za su koma ba to kaga nan yana nuna musu bara'a kenan ko eh qad iftaraina ala allahi kadhiban ala alhaqiqa kenan mun kaga ƙarya ga Allah subhanahu wataala in udina fi millatikum in har muka yadda muka koma zuwa ga addinin ba da idna jana Allah minha bayan Allah ya tserar da mu daga wannan Allah ya tserar da mu kuma mu koma kan addinin ku kenan mun kage ƙarya ga Allah ma'ana kagan ƙarya ga Allah ne in aka jingina masa shariki babu babbar ƙarya ma ga Allah sama da wannan mutum ya jingina ma Allah abokin tarayya abinda suke yi na shirka وما يكون لنا أن نعود baya taɓa yiwuwa a gare mu an na'uda fiha a ce mu koma cikin addininku illa an ya sha Allahu rabbuna sai da yin ubangijinmu Allah ubangijinmu ya so hakan ta faru kaga can da suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina amma kuma sai da suka masa gori kamar yadda yaso a cikin suratul hud asalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rashid hadda izgili wannan sallar taka da take yi ne kaji ba asalatuka wannan sallar taka ce ta amurka ta maka umarni an na turka ma ya abudu aba'una akan wai mu bar abin da ubanninmu suka bautawa aw an na fa'ala fi amwalina ma na sha sallata wannan sallata ka ce ta sa akan wai ka gaya mana mu kar mu yi abin da muka ga dama a dukiyarmu kaga izgili kenan ƙarawan izgili wato kai shiryayye ne kenan shi yasa suka ce innaka la'antal halimur rashid eh lalle ka cika me yawan hakuri kenan mai kawaici da zaka tsaya yan riba kadan eh kai ne shiryayye kai ne shiryayye izgil wato yanzu wa'azi ma ya zama laifi in wani in ka masa gyara sai ya kaman kin bibi kamar sai rika ganin kaman kin bibi ka masa wa'azi kan ai an ce alhikmatu dallatul mu'min aina ma waje da ha a ita gaskiya kamar raƙumin mumini ne da taɓata duk inda ka gani za ka karɓa kayanka ba za ka damu cewa wannan ɗan uwanka ne ya kamo ya kawo a'a wannan abokin gabanka ne ya ga raƙuminka ya kawo maka ai karɓa za ka yi ko masoyinka ko abokin gabanka inda ya baka raƙuminka da ya ɓata kana nema za ka amshi kayanka to don haka duk wanda gaskiya ta fito a bakin sai ka karɓa shi ya saka shaiɗan maƙiyi ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah yace al'ana faqad sadaqaka wa huwa kadhubun annabi ya karba ya tabbatar amma yace yana na a matsayin sa na maki ko makalaci amma tun da ya faɗi gaskiya an ansa to kaga nan da yace qad iftaraina ala allahi kadhiban in udina fi millatikum ba'da idh najjana allahu min hakinan mun kaga ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya idan har muka koma cikin addininku bayan Allah ya tserar da mu ya shiryar da mu wa ma yakunu lana an na'uda fiha baya taba kasancewa a gare mu mu koma addininku mu bar tauhidi illa an yasha Allahu rabbuna face idan ubangijinmu Allah ya so ya ga damar haka yanzu nan wajen akwai wata mulahaza da ya kamata mu kiyaye ta ganin ya ce wa ma ya kuno lana an na'uda fiha baya kasancewa a gare mu mu koma cikinta cikinta ita mai kafircin da kuke yi ba da ifna jana Allahu minha bayan Allah ya tserar da mu daga kafirci mu musulmi ne baya kasancewa mu koma zuwa ga kafirci sai ya ce illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai idan Allah Ubangijinmu ya ga damar hakan ta faru mutum baya ban kama da imani kai kana ga cewa kana kan shirya a ambaci wani abu ka ce habba ai har abada ba zan taba aikata kafirci ba ta yi ban kama baka san me Allah ya rubuta a kanka ba a shaƙiyun amsa ido shi yasa ce illa an ya sha Allah rabbuna sai dai idan ubangijinmu ya ga damar hakan dama ya so hakan ta faru mana ya ga damar ba ya so ba ai wala yarda li ibadihi al-kufra tuntuban fasara ne ya ga damar hakan ta faru sai dai Allah ya ga damar hakan ta faru dama ya rubuta wa mutum to amma a ina zaka samu mafaka don kada bakar kaddara ta hau kan mutum ai mazo Allah sallallahu alaihi ya ambata innal abda la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta laysa bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbaqu alayhi alkitab fa ya'malu bi ali amali ahli an-nar fa yadkhulaha kaga illa an yasha Allah rabbuna kina bakar kaddara ina zaka sami mafaka shine sai annabi shu'aib sai ce wasi a rabbuna kulla shay'in ilma ubangijinmu ya ilminsa ya yalwaci komai ai wasi a ilmuhu kulla shay'in ilminsa ya yalwaci komai wa minhu hali wa halikum cikin ilmin Allah akwai yanayin da nake kai da yanayin ku sai ya mafaka yace alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara ma'ana Allah ne muka dogara a kansa kan wannan imanin Allah muka dogara a kansa akan wannan kudirar tamu ba za mu taɓa yadda da kafirci ba Allah muka dogara a gare shi ya tsare mana imaninmu ya nesantar da mu da kafirci shi yasa kai ma aka kimsa maka kullum ka rika cewa ihdinas siratal mustaqim sai kai mamaki me ya kawo ka sallah in ba imani ba amma kuma kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya ai dawwamar da ni akan hanya madaidaiciya shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi kaga ba sai da ya kira su bismil iman sai ce kuma ku dawwama to kaga anan kenan ashe in mutum yana son dawwama a kayan imani to kar ya ban kama da imani abin da ya kamata yayi fata na gari kuma ya roƙi taimakon Ubangiji ya tabbatar da shi a kayi. Shi yasa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab aka kimsa wa mu'minai Allah kada ka kautar da zukatan mu bayan da ka shiryar da mu kuma Allah ka mana kyautar rahama daga gare ka to wannan shine abin da bawa ya kamata kullun ya dinga yi kana yin aiki na imani ka ci gaba da roƙon ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa imani yafi kowa sanin Allah yafi kowa samun kariya daga shaiɗan. annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata kayan addininka to kaga nan shine annabi shu'aib yace wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna wa sai rabbuna kullu shay'in ilma ala Allah tawakkalna sai ce rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya Allah kai hukunci iftah ai kai hukunci kenan bainana wa bain qaumina a tsakaninmu da tsakanin mutanenmu bil haƙi Allah ka yi hukunci a tsakaninmu da abin da kowa ya cancance shi wa an ta khairul fatihin kai na mafi alherin masu yin hukunci ai alhakimi na'am
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأكذتهم الرجفة فأسبهوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونسهت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
الله تعالى يتي وقال الملأ الذين كفروا من قومه manyan mutane da suka kafirce daga cikin mutanen annabi shu'aib ai qala ba'dhum li ba'd sashen suna yin wasiya ga sashe la in ittaba'tum shu'aiba ai wallahi in kuka kuskura kuka bi shu'aibu innakum idhan to ku kusa innan la khasiruna ko kenan kun yi hasara ai tajaharul mustankiruna bir raddi was saddi an sabilillah wadanda suke yin inkari na sakon da aka aiko sai suka bayyana raddi da kuma kangewa mutane ma kasbi tafarkin Allah wa hawalu sarfan nasi anhu suka iya bakin kokarin su wajen kange mutane gaban bin annabi shu'aib cewa in kuka ba annabi shu'aib kenan yanzu kun yi hasara kun zamanto yanzu kun bi wani kun bi wanda yake bai kai ku ba ko abin da ya kama da haka a dalilin kafirci da suka yi suka juya baya ga sakon Allah fa akhadat humur wajfa sai girgiza ta kama su ay alzalzalatu shadida girgiza mai tsanani fa asbahu fi darihim jathimin sai suka waye gari cikin gidajen su abu gurfane kan guyayen su makithina la yataharrakun awawar'e ba sa iya yin motsi qala qatada qatada ibn hayyan yake cewa ba'atha Allahu shu'aiban ila ashabil aika Allah ya aiki annabi shu'aib zuwa ga ashabul aika fa ahlak fa uhliku bi dhulla sai aka halakar da su da wato girgije kenan kamar yadda Allah maɗaukaki ambata fa kazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla wa amma ahlu madyana amma su mutanen madyana fa akhadhatuhum rajfa tsawa ce ta kama su ba da an sahabihim jibril alaihi salam bayan jibril ya musu tsawa sai hatan tsawa guda daya fa uliku jami'a sai aka halakar da su gaba daya na ambata man cewa manhajin ibnu kathir ya ce duk abu ɗaya ne kuma duk azaba biyun ta samu su waɗannan mutanen girgije aka kawo musu a sama da aka kawo musu girgije suka allara kuma sai Allah ta'ala ya sanya aka musu jijjigar ƙasa tare da tsawa wannan sai halakar da su wa kana abu abdullahi al-bajilli abu abdullahi al-bajilli yake cewa kana abu jahad wa hawaz wa hutti wa kalamun wasa'afas wa ƙarashat asma'u muluka madiyana wannan suna ne na ajimawa ya ce wannan duk sunayen wasu sarakuna ne na madiyana wa kana malakuhum fi yawmin dhulla ismuhu kalamun sarkin su ma a lokacin da aka musu wannan girgijan sunan sa kalamun falamma halaka lokacin da ya halaka raffat ibnatuhu bi shi'rin sai wata yarsa sai ta nuna takaicin mutuwarsa kalaman hadda rukuni hulkuhu wasatal mahilla wato kalaman ginshikinmu ya rushe halakarsa ta kasance a tsakiyarmu wallahu alam allazina kazzabu shu'aiban Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aib ta'allam ya ganau fiha sai suka zamanto tamkar ba su rayu a cikin wannan garin ba aifi da ya rayu cikin garuruwan nasu allazi na karrabo shu'aiban waɗanda suka karyata annabi shu'aib kanu humul khasirin sai suka kasance su ne masu hasara التأكيد بإعادة, بإعادة الموصول وغيره الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها سيأك ساكنا ناتاوا الذين كذبوا شعيبا أن يوانا نيل الرد عليهم في قولهم الصادق maganar su da suka faɗa baya suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ya zamanto raddi ne da suka ce wato la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhan la khasirun ya fi munasaba a ce wannan raddin ya koma kan waccan ayan ne da suka ce idan ku har kuka bi shu'aibu akan wannan sakon da ya zo shi to ku a lokacin nan kun zo masu asara ma'ana kar ku bi shi in ba ku bi shi ba to anan ne kuka zamba masu asara ba kun yi riba amma in har kuka bi shi to a lokacin nan idan kaga zarfiya ce a lokacin kenan kun zama masu asara to nan sai Allah ya nuna musu ba haka abin yake ba allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasir ba waɗanda suka gaskanta shu'aibu ba sun ce hasara tana nan ga gaskanta shu'aibu sai Allah ya ce a'a waɗanda suka ƙaryata shu'aibu su ne suka yi hasara asara tana nan wajen ƙaryata shu'aibu fa'uqibu bi muqabilihi sai aka musu azaba da muqabilinsa ai istusilu bil marwa lokaci guda aka tumbuke su wasaru ka annahum lam yuqimu bi qaryatihim aslan suka zamanto tamkar basu taba zama a wannan alƙaryar tasu ba da suke alfahari da ita wa ukhriju ikhrajan la dukhula ba'dahu abada aka fidda su daga garin fitarwa wanda ba za su ƙara shigar sa ba an halaka su to ishtadda alaihim alharb wato yadda abun ya faru zafi ne musu tsanani hatta kharaju har suka fita daga cikin garin wa azallatuhum sahabatun sai wata wani girgije sai ya zo musu inuwa fashtami'u tahtaha fashtama'u tahtaha sai suka hallara karkashin ta dan a samu sanyi wa zalika yawmuz zulla wannan shine zamanto yawmuz zulla din thumma saha alaihim jibrilu sannan kuma jibrilu sai ya daka musu tsawa farajafa bihimul ardu sai kasa kuma ta jijjiga da su famatu sai suka mutu yanzu ma ya koma fasar da ibn kafir yayi fatawalla anhum annabi shu'aib sai ya juya ya rabu da su ai arada anhum shu'aibun annabi ya rabu da su bayan halakar da su a bisa yadda annabi salihu yayi ma adawa ai mun yi bayani ko wa qala sai yace ya qaumi ya mutane na laqad ablagtukum risalati rabbi na isar muku saƙonnin ubangiji na wa nasahtu lakum kuma na muku nasiha falam tasma'u li amma ba ku kasa kunne kun shaurare ni ba walam tu'minu bi ba ku imani da ni ba fa kaifa asa ala qaumin kafiri yaya kuma yanzu ni za a ce zan ji takaici zan yi bakin ciki akan halakar da mutane kafirai ba zan ji kawai ba dan an halakar da ku istibhamun nabi ma'anan nafi ailan ahzuna alaikum ba zan yi takaici dan an halaka ku ba wa qala al-qawlu fi ma yadhharu cikin abin da ya bayyana ya faɗi wannan maganan ta'assufan amma kuma yana jin ba daɗi saboda kowane annabi yana so mutanansa su yi imani da shi dan su tsira wa qissatu shu'aibin tubdi anna qaumahu arqa mimman qablahum amma kissan annabi shu'aib tana nuna mutanen annabi shu'aibu sun fi tausasawa wajen gabarsu akan waɗanda suka zo a gabani in lam taqtasir ala talabil imani minhum faqat domin su ba a tsaya wajen neman imani kawai a wajen su ba hadda mu'amala bal fiha shay'un min al mu'amalat wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم